اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم استودعتك ما علمتنيه فارجله إلي عند حاجتي إليك ولا تنسنيه يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله فاتح يوه إلى ذا متاجي قوائدي فمنا na goma bismillahi rahmanu rahim wa sallallahu Allah ya daɗin tsila ala sayyidina muhammadin abu ta shugabanmu annabi muhammadu wa alihi da alayensa wa sahabihi da sahabbansa wa sallama da aminci tasliman amincewa haza kitabu qawaidi salati wannan littafi ne na ƙa'idodin sallah walwudu'i da ƙa'idodin alwala walgusul minal janaba da ƙa'idodin wankan janaba wata yammumi da ƙa'idodin taimama wa man arafa hazal ƙawa'id wanda ya san waɗannan ƙa'idoji ya san ƙa'idodin da sallah take ƙunshe da shi ya san ƙa'idodin da alwala take ƙunshe da shi ya san ƙa'idojin da wankan janaba yake kunshe da shi ya san ƙa'idojin da taimama take kunshe da shi faƙad arafa salata haƙiƙa ya san sallah wa mallan arifa wanda bai san waɗannan ƙa'idojin ba la ya arifu shay'an bai san komai ba min dinin lahi daga addinin Allah fa salatu sallata kuma baɗilatun ɓatacciya ce ina fata an gane wasu masu kushewa ƙawa'idi daga cikin waɗanda suke kushewa karatun littafi wai suna cewa ka zai ƙawa'idi ya ce wai duk wanda bai san ƙawa'idi ba shi kenan bai san sallah ba kuma duk sallar da ya ɓatacciya ce wai kamar ya nuna ko da ka karanta ahalari ishe ma'u'idiyya ka san sallah a ciki inda baka karanta ƙawa'idi ba ai ai baka san sallah ba shi ba shi ba haka yake nufi ba ai bai ce wa ma arafa hadal kitaba ba ko shi maganarsa ba kan littafi yake ba ko a wani littafi ma ka je ka san ka'idojin sallah ka san ka'idojin alwala ka san ka'idojin wankan janaba wankan haila wankan biki ka san ka'idojin taimama ko a ina ka san su shikenan ka san sallah su suna wai sun yi zato littafin yake nufi inda ake masa kawa'idi in ka san littafin kawa'idi ka san sallah in baka san kawa'idi ba baka san sallah ba ba haka yake nufi ishararsa ba ga littafin ta yake ba ga ka'idojin yake ko ba a littafi ka san su ba in ka karanta su a gaban malami a kowane irin littafi ka iya ka san yadda ake sallah da alwala da wankan janaba da taimama shikenan amma in baka san waɗannan ba to duk sallar da kai babu ita tunda sallah tana da ka'ida ba da ka ake yin ta ba tana da ka'idodinta ita ma alwala haka da imama da wanka duka shine abin da ya farullai da sunnoni da mustahabbai da makaruhai da mubdilatul salati da abin da yake bata alwalan da abin da yake bata wankan da abin da yake dawo kabli da ba'adi da ruwan da zai yi alwala da wanda ba zai duka yana cikin ka'idodin alwala da ka'idodin sallah to mutumin da bai san wannan ba sai ina zai fara yin sallah saboda haka maganarsa daidai ne bai ce maka dole sai ka san littafin da yi ba amma ka'idojin sallah da alwala da wankan janama da taimama ko a wani littafi ma ka je ka san su kafin ka ce za ka bauta wa ubangiji to alhamdulillah sai ne izziya shafi in barka da mutum Allah shiga mutum gida lafiya ya kwana biyu alhamdulillah sittin da uku to mun gama da kitabu ɗahara kenan sai yanzu muka gama kitabu ɗahara za mu shiga albabu sami babi na biyu fi salati a cikin sallah tun daga farkon albabul awwal fi dahara duk fasalolin da muka karanta muna cikin babi ne na farko da fasalolinsa yanzu za mu shiga albabu sani babi na biyu a wannan littafi fi salati a cikin sallah ita ma tana da fasalolinta shi ba shi albabu sani din wa hiya ahadu arkanul islamil khamsi ita sallah ita ce ɗaya daga cikin rukunan musulunci guda biyar allafi wacce buniya aka gina musulunci alaiha a kanta ita arkanu ɗin arkanu islamin kamfi ita ce allafi buniya alaiha wanda aka gina musuluncin a kanta idan babu in ɗaya ya samu matsala to musuluncin mutum ya samu matsala in ɗaya ya karye ko ya targaɗe ko ya samu rauni to addinin mutum fa ya samu tawaya ya samu rauni na farko daga cikin arkanul islamil kham shahadati Allah ilaha illallah shaidawa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah an ce shaidawa shine yadda shaidawa na ya ba da shaida abin da ya da shi yake faɗi daga zuciyarsa har bakinsa ita ce cikakkiyar shaida to shaida anan yarda ya yarda da cewa babu wani abin bauta da gaskiya sai Allah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu kuma ya shaida haƙiƙa annabi muhammadu abduhu bawan Allah ne wa rasuluhu manzansa ne to an samu rukuni ɗaya kenan an samu rukunul awwal min arkanul islamil khams rukuni na biyu shine wa iqami sala da tabbatar da sallah a zahar la'asar magaluba isha asuba kullum kana yin su babu fashi to an samu rukuni na biyu da yake rike musulunci na uku shine wa ita zakati da bayar da zakka in ta wajaba a kanka zakkar gona ce zakkar dabbobi ne zakkar farin kuɗi ne zakkar ma'adanai ne wannan wajibi ne akan musulmi in abin da yake hannunsa ya kai nisabi na hudu shi ne wa saumi ramadan da azumin watan ramadana a shekara ka azurci wannan watan gaba ɗayansa rukuni ne daga cikin rukunan musulunci na biyar shi ne wa ita zakati da bayar da zakka wa hajji baitin lahil harami na koma saman da hajjantar ɗakin allah mai alfarma mutum ya shi malimani sada ilaihi sabila ga wanda ya samu iko zuwa gare shi limani sada ga wanda ya samu iko sabila ta farki ilaihi zuwa ga yin hajjin an tambayi manzo Allah masabilu ya rasulullah a lokacin da aka saukar da ayar walillahi ala nasi hajjul baiti man sada ilaihi sabila sai aka tambayi manzo Allah masabilu ya rasulullah me ake nufi da tafarki a cikin wannan ayar ya rasulallah ƙala sai ce azzaduwar rahila guziri da taguwa ko abun hawa shi ne rahila abun hawa jami'in rahal mun guji da fi rahali hifa huwa jaza'u to wannan a zamanin da kenan da ake tafiyar kafa in garinku da nisa ba za ka iya zuwa da ƙafa ba to ka samu abun hawa da kuma guzuli da za ka rike zuwa da dawowa shi ne asabilu da maza Allah ya fassara kaga zamani yanzu kudin kujera shi kenan duk ya ɗauka in ka biya kujerar maka a ciki za a baka guzurin azabi din kuma a rahilan tana ciki jirgin da zai ɗauke ka ya kai ka duka ya samu to in ka samu kudin kujera haji to yanzu ka samu sabilu ilal hajji ta farki zuwa ga yin aikin hajji waɗannan su ne rukunan musulunci guda biyar sai yake wasalatu sallah a azamuwa ita ce mafi girman wannan rukunan guda hudu ba da shahada ta bayan ka cire kalmar shahadar nan guda biyu bayan ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu to ba wanda ya kai sallah a cikin sauran guda hudu wannan ita ce mafi girma kalmar shahada sai ta tabbata sannan sallah take biyowa baya to in banda a shahada ta yi to ba abin da ya kai sallah girma a cikin waɗancan abubuwa guda guda nawa guda hudu da suka rage kuma abin da zai nuna maka wannan kalmar shahada idan mutum bai furta ta ba baya zama musulmi ko sannan ita ma sallah ko yana kalmar shahada ko kullum zai yi la ilaha illallah miliyan in dai baya sallah shi ba musulmi ne waɗannan guda biyu su ne ma'auni na musulunci amma sauran duka suna da hukunce-hukuncen su ka gane ai idan ka ƙi azumin wata ramadana ba za a ce maka kafiri ba akwai haddi kullum in aka yi azumi a maka bulala tamanin har wata ya ƙare shi ne hukuncin wanda ya sha azumin wata ramadana da ganga amma ba za ce maka zama kafiri ba in ka ƙi ba da zakka a zahiri ba za a ce maka kafiri ba sai dai a ƙwata dole akwai hukunci sai a danne ka a cire ka dole ita tana da hukunci sannan mutumin da ya yin aikin hajji yana da dama ka gane aka ce man tarakal hajja fallahu hasbuhu duk wanda ya yin aikin hajji Allah ya masa Allah ya isa amma ba za ta maka kafiri ba ai ba ba za ka wani din fallahu hasbuhu shari'a ba ta ce ga kafarar da zai yi ba ga hukuncin da za a masa ko tala ko bulala da za a masa ba tsakaninsa da Allah Allah ya masa Allah ya isa amma ba za ta masa kafiri ba amma fa musuluncinsa bai cika ba tunda ya bar rukun daga cikin rukunai amma kalmar shahada da sallah duk wanda bai yi su ba ya zama kafiri saboda haka sallah ta zama ita ce ta biyu ba da shahada ta ni bayan waɗannan kalmomin shahada guda biyu man aqama duk wanda ya tabbatar da ita yana yi da Allah ya ce aqimu salata din nan duk wanda ya tabbatar da ita yana yin ta sau biyar faqad aqama dina haqiqa ya tsayar da addinin sa wa man taraka wanda ya bar ta baya yi faqad taraka dina haqiqa ya bar addini shi ba musulmi bane saboda manzo Allah ya ce al-ahadu allazi bainana wa bainahum tarku salah bambancin da yake tsakaninmu da kafirai shine barin yin sallah faman taraka ha faqad kafara duk wanda ya barta ya kafirta inji manzon Allah saboda haka wanda ya barta faqad taraka dina ya bar addinin musulunci kwata kwata shi ba musulmi bane ko da yana kalmar shahada wali wujudi ha kamsatu shurudin wali wannan lamun din a mai da shi kisra duk mai rufu'a ya mai da shi kisra wali wujudiha ga wajibcin sallah kamsatu shurudin akwai sharaɗoɗi guda biyar ko da musulmi ne ya aife ka musulma ce ta aife ka to kafin sallah ta zama wajibi a kanka sai ka cika sharuɗan nan guda biyar na farko al'islamu musulunci ba ta waje ba akan kafin walbulugu da balaga ba ta waje ba akan yaro ƙarami wal'aƙalu da hankali ba ta waje ba akan mahaukaci wartifa'u da milhaidi wani fasi da ɗaukewan jinin haila da jinin biki maimakon ya maka wani ƙida'u sai ce maka wartifa'u wanda in ƙida'u yankewa irtifa'u kuma ɗaukewa shi kenan duka ɗaya ne aka sai ai jini ya ɗauke dama ba ana wala haka ba ai an fi faɗa ma da hausa maimako a ce jini ya yanke da hausa sai a ce jini ya ɗauke to shi sai sai malaka wannan kalma ta ɗaukewa amma yawanci ana cewa in qida'u damil haidi wan nifas ɗaukewan jinin haila da jinin biki idan mace tana jini na haila ko tana jini na biki a lokacin sallah ba ta wajaba a kanta ba kuma in ta ɗauke in jinin ya ɗauke ko ya yanke ba za ta rama ba sallah ta fada a kanta a lokacin da take jinin al'ada da jinin biki na hudu shine wa huduri waqti salati da halartowar lokacin sallah ba ta wajaba a kanka sai lokaci ya shiga ka gane ai idan bukutarinta bai shiga ba to sallah ba ta zama wajibi a kanka in ka mutu Allah ba zai tambaye ka dan me yau baka yi sallar la'asar ba to dan me ranar talata na watan kaza a shekara ta kaza ba ka yi magariba da isha ba saboda ka mutu lokacin su bai yi ba shi yasa ake so a yi ta a farkon lokacinta don kar ka mutu lokaci ya yi ta wajaba a kanka kuma ka je wa Allah baka yi ta ba shi yasa ba a san jinkirin sallah in dai lokacin ta yayi ko me ake yi to ka tsaya ka yi ta sannan ka shiga wata sabgogin ka na duniya in ka mutu baka yi ba bayan lokacin ta ya shiga to Allah zai tambaye ka ne lokacin da lokacin sallar ai ya shiga kana da lafiya kana da rai me ya hana ta ko na aiki da na dola maka wanda ya fi sallar ne da za ka ce sai ka gama shi ko ka idan sannan ka yi sallah wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun Allah ce ban halittu mutum da aljanna sai dan su bauta mu ba dan su mun noma dan ya ce ma uridu min min rizqi ba na neman wani arziki a wajen su wa ma uridu an yu'imuni ba na neman su ciyar da ni ba na halicce su don su mun noma ko su mun kiwo ko su mun kasuwanci su tala mun dukiya ba ba wannan ne yasa na halicce su ba kawai illa li ya abudun to in lokacin bautar yayi ka ajiye komai ka bauta masa saboda in ka mutu ka sauke nauyin da yake kanka na wannan lokacin to saboda haka imam ya maka wa huduri waqti salati daga cikin sharadodin wajibcin sallah akwai halartowar lokacin sallah in lokacin bai yi ba to sallah ba ta wajaba akan ka ba ta wannan lokacin alhamdulillah ba ta zuwa ga wani alwakati ba alhamdulillah na'am to da da da iqami da ne eh wato oke ki dalilin kisra kake nema rabta lada ya himma tun daga idafa da aka samu ahadu sai aka ce arkani ahadu mudafun arkanin islamin kamsi shine mudafun ilai tun daga nan aka samu idafa ce duk adabin da kaji saboda saboda da idafa ne ana maganan ita sallah ɗaya ce daga cikin rukunan musulunci guda biyar allafi buniya alaiha wanda aka gina musuluncin a gare ta sai aka ce shahadati ka gane ai saboda wancan mudafin ilai na arkani ahadu arkanin islamin kamsi to shahadati zai zama na'ati ne na arkani ka gane ai saboda haka bai sa maka wawu adafi ba bai ce wa shahadati ba ya zama na'ati ne ba adafi ba to har zuwa ƙarshe sai kuma ka dinga addafawa akan wancan na'atin ina fata an gane lafiya kalau ya himma kuma hadisin da ya kawo wannan rukunan shi ma da wannan kisiran ne ka gane ai hadisin shi ne farko hadisan buniyar islamu ala kamsin to nan kuma ala ce ta yi aiki buniyar islamu ala kamsin sai aka ce shahadati kamar yadda ka gani a shi ma da haka hadisin yanzu saboda can kuma ala ce nan kuma mudafin ilaihi ne ya zama na a ci aka yi ta tafiya da addafofi har zuwa ƙarshe wa hajji baitullahi al-harami sai ne malawa malabi wannan ko wannan eh to malabi ah wanda ya je mai mai nahu na'am kun yi waya ya dawo ne ya kawo kusan wata biyu fa bayan to oh ya zo kenan Allah sarki abun amma hadu da da yayin malam bakari yake cewa sun yi waya ya ce a satin nan zai dawo to shafi nawa risala shafi na ashirin da to ina za mu tashi eh wa anna alal ibadi ko mun yi wannan to na gani wa anna khairal quruni haqiqa lalle mafificin zamanin nuka da aka yi gaba ɗaya alƙarnun lazina ra'au rasulallah shi ne zamanin da suka ga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama wa amanu bihi suka yi imani da shi sai ka cika sharaɗin nan guda biyu sannan ka zama sahabin manzan Allah ka ga manzan Allah kuma ka yi imani da shi lokacin da yake rayu to ka samu cikin sahaba ka samu zama daga cikin sahaba to rasul amma ko ka ga manzan Allah kun yi zamani daya amma baka yi imani ba sai da ya bar duniya to sunanka tabi yi ko ka gan shi amma baka yi musulunci ba baka yi imani a zamaninsa ba sai da ya yi wafati to ba sahabi ba ne ko kuma a'a manzan Allah yana raye kuma ka musulunta a zamaninsa amma baka gan shi ba kana wani gari daban yana wani gari daban kan musulunta a hannun sahabi kamar irin su waisul karani da irin su najashi sarkin habasha duka wannan sun musulunta a zamanin manzon Allah amma ba su ga manzon Allah ba har ya bar duniya saboda haka ake kirga su ake lissafa su daga cikin tabi'ai su ba su ba sahabbai bane saboda ba su ga manzon Allah ba duk da sun yi imani a zamanin da yake rayu sai ka suka wannan sharadi biyu allazina ra'aw rasulallah waɗanda suka ga manzon Allah wa amanu bi suka yi imani da shi ba wai ganin kadai ba in gani ne abu jahalin ma ya gan shi abu lahabi ma ya gan shi amma bai cika sharaɗin wa amanu bihi ba ba su ba da gaskiya da shi ba saboda haka suka tabbata a kafirai summan lazina ya lunahum sannan zamanin da suke biyo bayan waɗancan su ne tabi'ai ba su ga manzan Allah ba amma sun ga wanda ya ga manzan Allah kuma sun yi imani summan lazina ya lunahum sannan waɗanda su ma suka biyo bayan su ƙarni na uku kenan su ne tabi'u tabi'ina wancan allazina yalunahum su ne tabi'ai summa allazina yalunahum su ne tabi'u tabi'ina irin su imam malik da ahmad ibn hanbal da abu hanifa da sauran tabi'u tabi'ina wa afdalus sahaba mafifici daga cikin sahabbai mafi darajar sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama al-khulafa'ur rashidun halifofin nan arrashidu na shiryayyu almahadiyu na masu shiryarwa to tsaye tukuna da mene ne asali rufu'a ne? wa afdalar sahaba saboda annaba adabi ne na anna da aka ce wa anna kairar ƙuruni ko? to sai kuma aka ce wa afdalar sahaba ai wa anna afdalar sahaba yawa in kai fata din ya zama adabi ne na wa anna khairal qurun in kuma ka bashi da rufuwa to an dauke shi a matsayin sabon zance amma fatahan ya fi kuma fata ne ba gyala kai ko ko haka yawa to shine daidai wa afdalar sahaba mafificin sahabbai duka wanda suka fi kowa daraja alkwalafa'ur rashidun halifofin nan rashidu na shiryayyu almahadiyu na masu shiryarwa su wane ne alkwalafa'ur rashidun almahadiyun abubakar sai da abubakar ya fi kowa daraja a cikin sahabban manzan Allah summa umaru sannan sai da na umar summa usmanu sannan sai da na usmanu summa aliyun sannan sai da na aliyu radiyallahu anhu ajma'ina wannan shine matabbaci daga cikin aƙida ta ahlus sunna wal jama'a na gaskiya sai dai a wajen ahlus sunnati wal jama'a akwai sabani akan Usmanu da Ali bayan Abubakar da Umar to waye na uku mafi daraja Aliyu ne ko Usman amma akasari sun tafi akan Usmanu saboda lura da tartibin kilafa ɗin yadda halifancin ya biyo abubakar umar usmanu ali wasu kuma sun duba falala da daraja ta sayi na ali suka ce kai ya fi sayi na usmanu daraja in an ce abubakar umar sai an ce aliyu sannan a ce usmanu wannan abu ta saɓani daga wajen su kansu ahli sunna amma mafi rinjaye dai to an fi rinjaye da usmanu akan aliyu saboda tsari na halifanci radiyallahu anhu mu ajma'ina wa Allah yuzkara ahadun min sahabatin rasuli kuma wajibi ne kar a ambaci mutum guda daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam illa bi ahsani zikirin sai da mafi kyawun ambato in ka ambaci sunan sahabbin manzon Allah to wajibi ne kalmar za ta biyo baya ta zama ta alheri in ka ce abubakar to duk abin da zai biyo baya wajibi ne ya zama alheri ba sharri ba wajibi ne ya zama yabo ne ba zagi ba in ka ce umaru radiyallahu anhu to dole abin da za ka faɗa a kansa ya zama alheri ne ba sharri ba ka gane ko da wani abu ya faru kafin musulunci eh za ka hakaito abin da ya faru kamar sayidu na umar irin famar da aka yi da shi kafin ya musulunta to in ka zo faɗar wannan hikayar ka yi ta cikin ladabi da girmamawa saɓani yadda na ji albani a wani bidiyonsa albanin zaliya wai na ta wai wai su na umar da ɗan daba ne wallahi haka yake fa wannan ba ladabi a cikin wannan wai da kafin ya mutunta kasur gumin ɗan daba ne wannan akwai ladabi a cikin wannan al'islamu ya jubbu ma ƙablahu duk abin da ya faru in ka zo in hikaya ta kama dole sai an faɗa to a faɗe shi da lafazi mai kyau ba da mummunan lafazi ba wannan shine ƙa'ida ta ladabi ta addinin musulunci wajibi in za ka ambaci mutum ɗaya daga cikin sahabbai ka illa bi hasan zikirin sai da mafi kyawun ambato sannan ce wani imsaki da kamewa amma shajara bainahum gabalin abin da ya gudana na rikici a tsakaninsu ba ruwanka da rigingimin da ya faru tsakanin sahabbai ka gane ai tsakanin muawiya da aliyu ba ruwanka tsakanin aisha da aliyu ba ruwanka tsakanin muawiya da wane ne ba ruwanka sun fi kusa sun fi kusa tsakaninsu a kan kai su iyaye ne kai ɗane ɗana kirki kuwa ba zai faɗi aibin da ya shafi iyayensa ba zai ce wane ne mai laifi wane bayi da gaskiya wane ne mai gaskiya ba waye kai ka aqidar mu ta ahli sunna wal jama'a wajibi ne ka kame bakinka amma shajara bainahum gabarin furta rikicin da ya gudana tsakaninsu wa annahum domin su sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a haƙƙun nasu su ne mafi cancantar mutane an yurta masa lahum a yi ƙosana daga gare su a hasanul makariji mafi kyawun mafita mafi kyawun mafita ta addini yadda za a samu hukunci da istin baɗi to daga gare su ne ake ɗosana shi ne an yurta masa ɗin kamar a nema ko a ɗosana an musan ɗosana ƙilar ji'u wa ra'akun falita mai sunura al'iltimasu shi ne ɗosana kamar dandalar wuta a jikin makamashi a je a dandala a jiki shine iltimasi asali wa yuzanna bihim ahsanul mazahib kuma ayi kyakkyawan zato gare su a hasanul mazahib mafi kyawu matafiya ta addini ita ce mazhaba kowanne abin da yafi kyau da aka rawaito na asar daga gare su to ya dauke shi ya yi amfani da shi a matsayin addini abin da suka fassara wani ƙur'ani ko hadisi da shi to da shi ya kamata ka ɗauka ka yi aiki ba da wata fassarar ka daban da ta saba da fasarar sahabbai ba abinda babu fasarar sahabbai a kai to sai malamai su ijtihadi wanda suka kai matsayin ijtihadi su yi kiyasi da abin da aka samo daga asar na sahabbai wa da'atu li a'immatil muslimina yana ga maka ba abin da ya zama wajibi min wajibi umuri diyanat kar mu manta asalin babun da muka baro yawa daga wajibabbun al'amuran addini na har yanzu akan sa ake daga cikin abin da ya zama wajibi a addini wadda'atu akwai yin da'a da biyayya li aimatul muslimina ga jagorin musulmai min wulati umurihim waɗanda suke jibintakan al'amuransu kamar sarakuna da kalifofi na musulunci waɗanda su ne suke gudanar da mulki na al'ummar musulmai wajibi ne kai musu da'a a cikin abin da bai saba wa Allah ba sannan wa ulama'ihim da malamansu idan ana zaune kala zube babu wani khalifa na musulunci da ake karkashin tutarsa ko ba wani sarki ko amir na musulunci da ake zaune a karkashin tutarsa wanda yake jagoranta al'ummar musulmi zuwa ga jihadi da tabbatar da shari'ar musulunci idan babu to sai a dawo ga malamai su ne wulatul umuri ka gane su ne wa ulama'ihim in babu kamar zaman da muke a yanzu ba wani sarki da a ƙarƙashin sa yake ɗabbaka shari'a ta musulunci to wajibi ne malaman al'umma wanda suka kai matsayin ijtihadi to ka dinga yin da'a ga maganarsu da umarninsu da suka baka a cikin addini wannan wajibi ne akan dukkan musulmi wattiba'u salafi salih da kuma bibiyar malgaya na kirki ka gane tun daga tabi'u tabi'ina da tabi'ai zuwa sahabbai su ne a salafu salih duk wanda ya biyo baya ka gane shi ma mabiyi ne ga salafu salih akwai zamanin sabon nan da muka karanta guda uku nan a wannan afdalar quruni din shine as-sahaba thumma allazina yalunahum thumma allazina yalunahum wannan karni guda uku shi ake ce musu as-salafu salih wanda ya biyo baya shi ma mabiyi ne ga salafu salih wa qatifa'u asarihim da bibiyar gurabansu su as-salafu salih din irin yadda suka fahimci addini inda suka dola kadamin su kai ma an ka zo ka dola kadamin ka a wannan gurin shine bibiyar gurabe wal istighfar lahum da nema musu gafara wajen Allah domin su ba annabawa bane ba mala'iku bane suna iya yin kuskure suna iya yin daidai wajibi ne gare ka sahabbai ma suna nema wa waɗanda suka rigaye su gafara ya ƙulu na rabba na gafir lana wa da ikiwani na lazina sabakuna bil imani wala ta ja'al fi qulubina gillan lil lazina amanu rabbana innaka ra'ufur wannan fa sahabbai ne a junansu Allah yake ba mu labari suna nema wa wanda suka riga su yin imani gafara a wajen Allah saboda sun fi su daraja sahabban ma ɗabaka ɗabaka ne daraja daraja ce mataki mataki ne kowa ya san iya iyakar darajarsa a cikin sabon manzo Allah kuma baya tanazu'i ko jayayya da matsayin da Allah yi wa wani a cikin sabon manzo Allah akwai ahlu badr su kuma lambasu ce wanda suka je yakin badar suna da daraja ta musamman su ɗari uku da goma sha uku wanda sauran sabon maza Allah da ya bari sun kai dubu ɗari da dubu ashirin da hudu amma guda ɗari uku da talatin da uku ko da sha uku nan su kaɗai ne suka samu wannan manƙaba ta halartar badar su ma ana kula da daraja su ta musamman akwai ahalu bai atin riduwani waɗanda suka halarci mu baya nan ta yardar Allah wanda Allah ce laqad radiyallahu anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta shajarati Allah ya yarda da su su ma suna nan yan tsiraru ne a cikin sahabbai ka gane ai to akwai irin waɗannan da akwai akwai naqibai akwai annuqaba'u su goma sha biyu da maza Allah ya zaba akwai annujaba'u su ma su goma sha biyu a cikin sahabbai maza Allah ya zaba kowa yana da darajarsa sannan kuma sai darajoji ɗaiɗaiku da manzan Allah ya ambata a kan ɗaiɗaikun sahabbansa kowanne yana da darajarsa to in an zo kuma a dunkule Allah ya faɗa cewa la ya sauyi mulkun manan faɗa min ƙabla fatihi wa ƙatala ula'ika a'azamu darajatan min allazina amanu wa anfaqu min ba'du wa qatalu a cikin sahabban ma Allah yace waɗanda suka yi yaƙin badar menene wanda suka wanda suka musulunta suka yi jihadi kafin fatuhu makkata min qablil fati suka musulunta kuma wa wa qatalu suka yaki to ba za su yi daidai da wanda suka zo bayan fatuhu makkata ba amma wa kullum wa'ada Allahu al-husna dukkan su Allah ya musu alƙawarin aljanna duka kullum ai kullu wahidin minhu Allahu Allah wa'ada al-husna yayi musu alƙawarin aljanna saboda haka to ina kake da bakin kafurta wani a cikin ko ka ce ya yi laifi in ma ya yi Allah ta ya masa alƙawarin aljanna sai yaya ai ba ka da baki Allah ya kuma sahabbai ne to saboda haka wajibi ne wanda tun daga sahabban har zuwa tabi'ai da tabi'u tabi'ina ka dinga nema musu gafara wajen Allah kuskuren da suka yi Allah ya yafe musu ina wata an gane wa tarkul mira'i kuma abin da zai nuna maka cewa dukkan su muminai ne duk sabanin da ya faru a tsakanin su Allah ya yafe musu ayan nan ta suratul hujurati da Allah yace wa in qa'ifatani min almu'minin yake farko wa in qa'ifatani min almu'minin naqtata naqtata fa aslihu bainahuma sai ne fa'in ba gad ihidahuma alal ukura idan ɗaya ɗa'ifa ta yi zalunci alal ukura akan ɗayan faƙatulun lati ta biji ku yaƙi wata ta yi zaluncin hatta ta fi a ila amrillah har sai ta dawo zuwa ga lamarin Allah da aka je gaba sai Allah ya tuni in ta dawo zuwa ga lamarin Allah to ku yi sulu a tsakaninsu sai ne Allah yana son masu yin adalci kalmar farkon Allah ya ce minal muminina wa in da'ibatun minal muminina kaga babu kafirai kenan a ciki dukkan su duk zaluncin da suka yi suna nan a cikin sunan muminai na sahabban manzon Allah saboda haka ba ka da baki da zaka kama ta sahabbun manzon Allah wa tarkul mira'i da barin jayayya wal jidali da tashin hankali fiddini a cikin lamarin addini duka Allah ya hana wala tujadilu ahlul kitabi shine aljidal fala tumari fihim illa mira'an zahira shine almira'u duka an hana akan addini kar a yi jayayya ballanta na ɗaukar makami har ka kashe musulmi wai don bai fahimci aƙidar ka ba ko don ya ƙi ya bi ra'ayinka akan addini wa tarku kulli ma ahdatha al muhdisuna da barin dukkan abinda masu farawa suka fare shi abinda babu shi a addini ba yi da mazauni bai yi kama da kiyasi na addini ba to duk wanda ya kirkiro shi ya jingina wa addini wannan a bar shi kar a dauke shi wa sallallahu Allah ya dadin tsira ala sayyidina muhammadin abu sa shugaban mu annabi muhammadu nabihi annabinsa wa ala ali Allah da tsira ga alayensa wa azwajihi da matayensa wa zurriyatihi da ƴaƴayensa da jikokinsa wa sallama da aminci tasliman aminci kasiran mai yawa alhamdulillah babi na farko ya ƙara tsara babi na biyu na eh an gama babi ne fa babu ma ta yi da alsina ne fa alhamdulillah shine babi na farko muka gama gobe kuma za mu shiga babi na biyu insha Allah sai ne yawa sharhi risala hashiyatul adawi shafi na nawa ne hashiya shafi na 76 to ina za mu tashi annan laha wannan ma yajibu i'tiqaduhu yana daga abin da yake wajaba i'tiqadinsa a zuciya kamar yadda aka faro a farko babu manta duk biyar alisina annallahu subhanahu wata'ala cewa Allah madaukakin sarki ba afal ibadihi almu'minina alhasanati alhasanati shine maf'uli na ba afa ba afa alhasanati alhasanati maf'uli ne mansubu amma bil kasarati li'annahu jam'ul muannath salim Allah ta'ala ba afal hasanati ya rubanya kyawawan ayyuka li ibadihil mu'minina ga bayinsa mu'minai ai kasura ko kasara shine za afa ai kasara ya yawaita aka ce an rubanya ai an yawaita ne akan abin da yake na asali li amma fa li, li ibadihil mu'minina yana rubanya wa bayinsa mu'minai dunal kafirina banda kafirai muminan kuma mudi'ina masu yin da'a ne ga Allah au asina ko masu sabo ne ko ko mai sabo ne in yayi mai kyau din Allah zai lubanya mai kyau ana magana ne lubanya mai kyau amma da sharadin imani ya zama mumini ne ba kafiri ba amma in dai amsa sunan musulmi to duk abin da yayi mai kyau in Allah ya karba to zai lubanya masa mukallafina su waɗannan muminan mukallafai ne balagaggu ne au gaira mukallafina ko wanda ba mukallafai bane yara ne ƙanana in dai aiki mai kyau aka yi kawai Allah zai lubanya in dai mumini ne wa in kutulifa ko da yake an yi saɓani fi ajiri sabi cikin ladan yaro ƙarami in ya yi aiki mai kyau liman huwa aikin nawaye akwai saɓani wasu suka ce aikinsa ne tun da shi ne ya yi Allah zai ajiye masa har zuwa balagarsa sai a hada da wanda ya daga bayan a bashi kayansa wasu suka ce a ai babu alƙalamin rubutun lada da zunubi ga yaro sai ya balaga in ya yi aiki mai kyau na iyayensa ne in ya yi mummuna kuma ba za a rubuta kowa ba don Allah ba a zalimi ba ne akwai saɓani ladan nawaye amma labudda ko yaro karami yayi mai kyau a matsayinsa na musulmi Allah zai zai rubanya masa alhasanatu din nan da aka ce jabu hasana jam'i ne na hasanatu kyakkyawa wa hiya an aka ce hasanatu ma yumadul insanu alaya abinda ake godiya ga mutum akan wannan abin da ake ma'adalla da wannan abin da kai wannan shine alhasanatu ake masa godiya shar'an ga shari'a akasu sai'a shine akasi ko sunkuyan as-sai'atu mummuna ko kace jiddu sai'a ita ce kishiyar as-sai'atu mummuna domin Allah cewa man ja'a bil hasanati falahu ajru amsalha kaga an an rubanya wanda yazo da kyakkyawa to za a bashi gomiyarta wa man ja'a bi sai'ati kuwa wani wata falahu bi za illa mislaha ba za a ba sa kayya sai ilin misalin mummunan guda daya wahi abin da ake ce masu asayyatu ma yuzammu alaiha shar'an abin da ake zargin mutum a kanta ta bangaren shari'a wanda in yayi a shari'a za ta kai wani bai daidai ba wal muradu abin da ake nufi da ba afal hasanati da aka ce wallahu yudha'ifu liman yasha abin da ake nufi mudha'aha mudha'afata jaza'iha ana nufin rubanyawan sakayyar da za a yi na lada walmudha'afatu anwa'un amma ka sani ruban yawon fa nau'i nau'i ne iri iri ne yanda aka ba wannan ba shi za a ruban yawo wannan ba yanda aka ruban yawo wannan ba irinsa za a ruban yawo wancan ba naqalna ha mun naqalto irin ruban yawon da ake yi fil asli cikin asali alhamdulillah cikin asalin littafin nan nan tsakurowa yayi ba sai ya maka wannan bayanin ba to alhamdulillah eh akwai wallahu yi wafa sabiru da ajiyar hundi da yari hisabi su irin tasu ruban yawon kenan babu lissafi akwai kuma masalin da zinan shi kuna amma lawin fi sabilillahi ka masali habbatin ambatar sab'a sanajila fi kulli sumulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha shi ma ta babu iyaka kenan to nau'i nau'i ne in ka shiga inda yake asali duk zaka same su alhamdulillah sai ne yawa askari ina ne zaibatan? ɗari biyu da nawa? ɗari biyu da ashirin da biyu askari fasulun iza gaba zai zauju idan miji ya faku shi ne gaba ya faku aka daina ganinsa aka daina jin labarinsa gaibatan munkadi'atan fakuwa wacce take mai yankewa bi ma'ana labarinsa ya yanki ba a jin labarinsa kwata-kwata in zamanin yanzu ne in an buga wayarsa ba ta shiga shi ma kuma baya bugowa eh ai shi ne a zamanin da babu zancen waya sai wasiƙa to a yanzu kuma ko da ba waya a wato ko da baya ba a jin labari ai akwai waya in yana bugowa akwai labarinsa in ana bugawa a same shi ai magana da shi akwai labarinsa amma in ya zama gaibatan munqadi'atan fa kuwa ce wata take mai yankewa falam tu'lam hayatahu ko ko falam ta'lam ne falam ta'lam ita matar kenan falam ta'lam hayatahu bata san rayuwarsa ko mutuwarsa ba akwai mafhumin mukhalafa falam ta'lam hayatahu wa mautahu sai aka zai iya hayatahu kawai bata san cewa yana raye ba kuma gashi ba labari to falaha raf'u amriha ila al-hakim ya halatta gare ka ka ɗaukaka lamarinta ilal hakimi zuwa ga alƙali limana ta kai ƙara shi ne rafu an ɗaukaka ƙara ma ba ana faɗa ba yawwa falaha rafu amriha ka ɗaukaka lamarin nan nata ilal hakimi zuwa wajen hakimi sarkin gari ko alƙali fa yu'ajjiluha shi hakimi zai yanke mata lokaci daga ranar da ta zo gabansa arba'a sinina shekara hudu kuma ko da a baya ta shekara biyar yanzu na shari'a ta san miji baya nan daga ranar da ta zo daga ranar za a yanke mata shekara hudu ko da a baya ta shekara nawa ba ruwan shari'a da shekarun da ta yi a baya yanzu ne shari'a ta san ta damu da rashin miji fa in alima mawdi'uhu idan alkali ko hakimi ya san inda yake ka tabahu bil maji'i ya rubuta masa wasiƙa cewa fa ya zo matarsa tana tana tana son zuwansa matarsa tana buƙatarsa shine zaɓi na farko da za a rubuta mijin au na ƙaliya ko kuma in ba za ka iya dawowa ka ci gaba da zama a garinku ba to ka zo ka ɗauke ta ka tafi da ita inda kake rayuwa shi ne na biyu zaɓi na uku auyi talaka ko kuma ka rubuto mata saki a cikin ukun nan dole ya yi ɗaya almaji'u au na ƙaliya auyi talaka ko dai ya zo su zauna da matar ko kuma ya zo ya ɗauke ta ko ya aiko da kuɗin mota a ɗauke ta a kai ta inda yake ko kuma ya rubuta mata takarda ya sake su wannan kuma ai mun wuta wannan wannan wannan wannan kutun a baya wa lahu naqaluha in kana ma'amuna yawa akwai wannan yana da jiwa wa illa ai wa illam ya'lim mawdi'ahu kenan da aka sai fa in ulima mawdi'uhu to in kuma ba san inda yake ba ba shine illa idan alƙali bai san inda yake ba amara habi iddatul wafati sai ya umarce ta da yin takaba iddar mutuwa eh bayan shekara hudu ta cika bai bayyana ba to sai ta iddar mutuwa to sai shekara hudu ma balantana wata hudu da kwana goma wa ubiha sai a halatta ta lil azwaji ga mazaje duk wanda yake neman bazawala ga ta nan ta gama ta kaba eh shine ubiha a halatta ta lil azwaji ga mazaje to da aka halatta ta ga mazaje tana zawalci fa in zahara idan mijin nan ya bayyana lokacin da take zawalci qabla nikahiya kafin ta yi aure to fa huwa ala nikahi yana na akan aurensa waccan takabar ta yi a banza sai dai akwai inda zai gudu ya bar ladansa za a kirga shekarun da ta yi tana zaune ta kadai cinta da shanta da suturarta da duk abin da ta kace na rayuwarta sai ya biya tun da shari'a ba ta ce ka tafi ka bai mata ba ci ba sha ba amma dai a shari'a aure yana nan sai dai ciko ne biyo bishiya eh haƙƙinta ne sannan kuma in dama da ya tafi idan dama shi ɗin ɗan dangi ne ko ɗan gata akwai ubansa ko babbansa ko wansa ko ƴan uwan uban sun ci gaba da ɗaukar nauyinta da ‘ya'yanta to a nan ba ta da magana tun da ya dawo fahu ala nikahi yana nan akan aurensa wa ba'dahu ai wa ba'da nikahi hafa tunda an ce kabla da tahiya a can idan bayan ta ɗaura aure yau ta ɗaura aure da safe da yamma sai ya bayyana to matarsa ce har yanzu wannan auren ba yi da wani ma'ana amma ta futu tana tsere masa bid dukuli da yin dukuli da ita yau ta ɗaura aure washe gari kuma mijin babarbare ne ya ce sadakinsa da daddare da safe kawai sai gashi ya dawo to ta tsere masa duk dukuli saboda sabon miji ya yi dukuli da ita labin akali amma ba wai da an ɗaura aure ba idan malam bahaushe ne yana jira sai an gama biki an gama wane ne sannan ta tare kawai sai miji ya bayyana to har yanzu shi sabon miji bayi da mata alal asahi abu sa kauli mafi inganci ba ɗaura aure ne yake nuna ta tsere wa tsohon miji ba sai sabon miji ya ɗora mata idda to ta tsere wa tsohon miji amma ko za a kai wata uku da ɗaura auren sabon mijin bai take ta ba kuma tsohon mijinta ya bayyana to aurensa yana nan kai sabon miji ba ka da mata wata ƙaudihi ɗalƙatun daga sabon mijin nan ya take ta to talqatun saki daya ta kautana abkuwa bihi ko kuma a koda ba ta yi auren ba koda ta yi auren haka sai za a raba ko na auren babu shi tunda mijin bai bayyana ba to talqatun saki ɗaya ne ta kau take abkuwa bihi da irin wannan rabuwa ta su ba za a ce ai saki uku ne tunda ya tafi har ma ta yi gaiba saki ɗaya ne in ya dawo yi ai tunda auren yanzu babu tunda ta idatul wafati to idan ya dawo a'a in ya dawo ba ta aure ba an ce tana nan ba ta yi auren ba ta tsere masa ba to a kaddara igiya ɗaya ce ta walwale in wannan auren ya mutu ko mijin ya mutu zai iya mai da matarsa amma babu igiya ɗaya ina fata an gane na'am a tsohon da eh tsohon mijin ta bihi yawa da yawa ɗaya ne kalkatun hukuman ƙablar iddati kafin ta yi idda ka gane ai idan lokacin da aka ɗaura masa aure shi wanda ya gaiba ya tafi ya batta ƙabilar wato kafin ya take ta an ɗaura musu aure bai take ta ba sai ya fita kuma ya wannan gaiba eh to yanzu saki ɗaya ne fa in kana na biha in ya kasance ya yi kwanan aure da ita kafin ya fita to falaha maharuwa ta ci sadakinta wa illa in ko bai take ta ba to fa nisfu ta ci labin sadakin kaga ana magana aulen sa ne eh ba Allah ta kabla anta masuna fa menene fa nisfu ma faraztum illa an ya afuna aw ya afu allazi jadi uqdatun nikah to tunda dama bai take ta ba ya tafi kuma an ce hukuncin auren yanzu saki ɗaya ne to shikenan za a bata nisfin sadaki tunda bai take ta ba ta tulabi ne aka sake ta ga kaddarawa in kuma ya take ta to falaha maruwa ta ci sadakin ta gaba daya fa idza sabata mautuhu idan da da aka rabu din an bata iyalan mu sadaki tunda bai take ta ba sai kuma daga baya labari ingantacce ya tabbata cewa ya mutu to kummila laha za a kammala mata sadaki a'a wanda aka ɗaura auren ya take ta ya tafi sai kuma dama ya bada wani ɓangare ne sai zu labari ya zo ai ya rasu to kaga ba za a jira sai ya dawo ya cika mata ba a abin da ya bari kawai a kammala mata sadakinta in kuma labari bai zo ba na mutuwa wala tuqsabu tarikatuhu ba za a laba tarkatansa ba daga tarika ba suka samu tarkace ba a raba tarkatan da ya bari illa bi ta ya kuni mauti sai da sakankan cewa da mutuwar sai an samu ya kina cewa tabbas fa ya rasu wanda suka tabbatar da mutuwarsa sun shaida ya rasu suka kawo labari to sai a raba gadon abin da ya bari au ko kuma babu tabbas labari da zo ba muziyi ma ya isu ila mislihi galiban in aka samu shuɗewar zamanin da ba zai iya rayuwa ba ila mikili zuwa misalin tsawon wannan zamanin galiban mafirin jaye to sai a raba gadansa amma ba wai daga fitarsa za a yi lissafi ba daga aihuwarsa zuwa yanzu shekara nawa ne in ya kai ɗan shekara arba'in a raye sannan sai ya fita ya shekara ashirin baya nan ko talatin ko arba'in kaga tamanin kenan to sai a raba gadansa yawa kila malam yace maka aka ce tamamu sab'ina sana cikar shekara saba'in in ya fita yana dan shekara arba'in to ba za a raba gadon sa ba sai an samu shekara talatin da fitarsa kaga an cika shekara saba'in in ya fita yana dan shekara hamsin to ba za a raba gadon sa ba sai an samu shekara ashirin bayan fitarsa wakila a kauli na biyu aka ce a samanina ai tamamu samanina sana cikar shekara tamanin tunda shi ne abinda yawanci ana tunanin mutane ba sa kaiwa tamanin yan kaɗan ne suke kaiwa tamanin ai maza Allah ya faɗa hasadu ummati sittina aw sab'ina qalla ma yujawizuhunna yace girbin al'umma ta da ake girbe su shekara 60 ne ko 70 yan kaɗan ne suke ƙetarewa yan kaɗan ne sai wanda Allah ya wata falala na yawan shekaru yake ƙetarewa 70 ɗin waje ta hidul hakimu alƙali yana yin ƙoƙari ko sarkin gari hakimi yana ƙoƙari fil asiri cikin fursunan yaƙi tunda shi ba cewa aka yi ya mutu ba abokan gaba ne suka kama shi yana hannunsu ya zama fursunan yaƙi to kai hakimi nauyi ne a kanka shi ba za a yanke masa lokaci irin na gaiba ba duk da cewa baya nan kuma ba a san yaushe zai dawo ba kai hakimi kai ne za ka ba hanyar diflomasiyya da hanyar sulhu a baka fansa ka biya kudi a baitul mali ka biya fansa ka karɓo shi ka kawo shi wajen iyalansa ko kuma a yi musanyi in kuma kuna da kafiran da kuka kama nasu sai ku yi musanye ku ba da nasu a baku naku duka da yana cikin hanyoyin da ake bi wajen dawo da fursunan yaƙi zuwa gida amma shari'a ba ta ce ga lokacin da za a yanke wa matarsa in ya kai shekara kaza a hannun abokan gaba shi kenan ta je ta yi idda ta je ta yi aure ba ko shekara da ai aiki ya tafi na al'umma na kuma addini tunda jihadi ne saboda haka ba za a saki matarsa ko a raba gadansa ba inda yana rayu eh mana ana ana da labari ai iri biyu ne akwai asiri akwai almafqudi gashi za mu faɗa wal mafqudi haka ita rundunar yaƙi tana tana tana tana da tsari ko duk so duk yawan mayaka an san sunansu an san adadin su ai ba da ka ake fita yaƙi ba in za a fita yaƙi sai an rubuta tun a zamanin manzon Allah a jikin fata ake rubuta duk wanda ya zo za a rubuta sunansa wane dan wane a cikin list din da za a fita da kuma sunan yaƙin da za a fita saboda haka in aka dawo za a zo a kira suna kowa ya amsa wanda baya nan to akwai wanda ya shaida mutuwarsa ko wanda ya gaggawarsa eh na ga lokacin da aka shahidantar da shi shi kenan sai a sa alama shi ya yi shahada in aka rasa wanda ya ga mutuwarsa kuma aka kira suna baya nan to dole a yi binciken da za a gano labarin rayuwarsa ko mutuwarsa a wannan yanayi yake ba wai da ka ake zuwa yaƙi ba yana da tsari saboda haka ya gaya maka al'asiru an sani kama shi aka yi fursunan yaƙi an sani mutuwa duk an sani ba abin da yake ɓuya wal mafaqudi fil mu'taraki to wanda aka rasa shi a filin yaƙi gashi wanda ba wanda ya shaida sanda ya mutu ba wanda ya shaida sanda aka kama shi a matsayin fursunan yaƙi kuma an dawo gida an kira suna babu shi shine al mafaqudi fil mu'tarak daga alfaƙadu da ai rashi ba aka ce faƙada ya rasa to mafuqud ismu mafuqud ne wanda aka rasa shi fil mutaraki a filin yaƙi to shi kuma alƙali zai ijtihadi shi ma tunda dai yanzu daidai yake da gaban gaudu ko hukuncin su yayi kama da na gaban zaudu to amma shi alƙali zai ƙoƙari ne min gari ta'adilin ba tare da yanke masa ajali ba irin almafuqudu ko a iza gaba zoju gaibata mun qadi'atan da aka ce fa yu'ajjiluha arba'a sinina to shi wannan min gari ta'adilin saboda matsayin abin da ya fita dan shi shi wancan gaba zoju ya watakila ya tafi neman kuɗi ne ko ya tafi neman wata duniya ko ba karatu ya tafi neman ai dai ba jihadi bane ko to amma in jihadi ya fita yana da alfarmar da ba za a yanke wa matarsa lokaci ba da ya haƙuri sai an samu ɗayan biyu ko labarin rayuwarsa ko labarin mutuwarsa wallahu alamu Allah shi ne masari to alhamdulillah sai ne Allahu har ka gaba mutu yan kana son ka kali ka ta ta الله الواده شافي ننوى ملا القاسم لا متأكد tamrini na nawa to a jikin lal ala kulli mudarin fil jumal al atiya wa shkul akirahu ka shigar da harafin nan na lan ala kulli mudari'in abu sa dukkan fi'ili mudari'i fil jumal al atiya wanda yake cikin jumloli masu zuwa wa shkul akirahu kai wasalin karshen fi'ili mudari'in ko yace maka ya ya ya udul ga'ibu alga'ibu wanda ya gaiba da muka karanta idan gabar zauju alga'ibu matafiyi wanda baya nan ya udu yana dawowa to sai aka ce ka shigar da lan sai ka ce lan ya udal ga'ibu kaga daga ya udu yanzu zai koma ya uda saboda mai lan ta shige shi wanda lan kuma harku nasibin ne wa nafiyin wasu ƙibali lai ya udal ga'ibu kaga ya tashi daga asalinsa na rufu'a ya udu ya koma ya uda saboda ka shigar masa da lan na biyu muhammadun ya ta'akkaru fi sabahi muhammadu kullum yana jinkiri fi sabahi cikin safiya baya zuwa da wuri ko dai baya zuwa sallar asuba kullum a makare ko baya zuwa makaranta da safe da wuri akan lokaci duka yana daukuwa Muhammadu ya ta'akkaru fi saba. Muhammadu yana yin jinkiri a cikin safiya. To idan lan ta shiga fili mudari'i sai ka ce Muhammadu lai ya ta'akkara fi sabahi. Muhammadu baya taɓa yin jinkiri a cikin safiyarsa. Kaga ya ta'akkaru zai koma mai ya ta'akkara saboda lan ya zama lan ya ta'akkara. Usafiru wa hadis ina yin bulaguroni kaɗai idan ka shigar da lan sai ka ce lan usafira wa haji ba zan taɓa yin bulaguroli kaɗai ba wato sai da abokin tafiya kenan usafiru idan lan ta shiga sai kuma usafira saboda harfu nasibin ne wa nafi wasu kibali almuzunibu ya udu ila zambihi mai zunubin nan ya koma zuwa ga aikata zunubin nasa ko mai laifi da aka ɗaure shi a fursuna aka sako shi ya udu ila zambi yana komawa fa zuwa ga wannan laifin nasa to in ka sa lan a fili mudari na ya udu sai ka ce almuzinibu lai lan ya uda ila zambi mai laifin nan lan ya uda ba zai taɓa komawa ba ila zambi zuwa ga laifinsa saboda watakila ya Allah gabtar da shi ya gyara halayensa kaga ya udu zai koma ya uda don saboda mai lan ta shige shi na biyar a kuka ɗan uwanka ya ta'arradu yana gujurowa lilbardi zuwa ga sanyi yana gujiro da kansa zuwa jin sanyi ya fito daga shi sai yan jallabiya irin sanyin nan da ake yi yanzu ba wata riga ba wani makari kaga ai yana gujiro wa jikinsa jin sanyi to in ka sa lan a fili in sai ka ce a kuka layyata arraba lilbardi dan uwanka baya gujirowa ga jin sanyi ba zai fito ba sai ya lulluɓa jikinsa ya sa hirami ko lawani ya rufa kansa to ya zama layyata araba baya gujirowa lilbardi ubti'u filmashi ina yin jinkiri a cikin tafiya irin mai tafiya yana jan kafan nan baya sauri to in ka sa lan sai ka kore jinkirin lan ubti'a filmashi ba na yin jinkiri cikin tafiya ka gane yayi kamar lam'ata akara ne can ba sai ya ta'akaru ba to da ta'akuru da tabtiu duka jinkiri ne alhamdulillah sai me shafi na ɗari da nawa yawwa ina ne na biyu حول الأفعال المضارعة كجوية فئلولي مضارعي التي في الجمل الآتية والتي تكتن جملولي ما سزوى كجوية من حالة رفي دا كهال سنرفع إلى حالة النسب زوى كهال فتأ ثم إلى حالة الجزم سننزوى كهال سكون عند فئلي باية أوكا كسرة daga rufu'a sai fata sai kuma ɗauri to ka juya su daga halin su na rufu'a su koma halin fata'a kuma ka kala wata jumla da za su koma zuwa ga jazam ɗauri na farko arrajulani mazaje guda biyu ya tahada sani suna yin hira su su biyu ko suna yin zance daga alhadisu ya tahada sani suna yin zance su su biyu kaga wannan mubtada ne da labari arrajulani shine mubtada ya tahada sani shine kabarul mubtada to me alamar rufu na mubtada shine alif bai ce arrajulaini ba arrajulani alifin nan shine alamar rufu'a ya tahadasa ni shi ma alifin nan na ƙarshe kafin nu'ara bai ce ya tahadasa ni ba ya tahadasa ni suna yin hira suna zance to wannan yana halin rufu'a ne to idan za ka juya shi ya koma halin ne halin fata dai farko an yi halittar rafi ila halittar na sabi tukun ko kuma fi'lin yake magana sai ma je arrajulani tun da shi suna ne ba a kansa yake magana ba sai kai irin karatun malam alƙasun ka ce arrajulani lanyata ha da saini ka gane ai ko ka ce lanyata ha da saini wannan alifin sai ya koma mai a'a shafe nu'ara ne ashe af'alul kamsa ne fi'ili ne mudari daga cikin af'alul kamsati saboda haka shafe nunu ake ba ya ake sawa ba ar-rajulani lam yatahadatha ka mai da shi ne fata'a da lan kuma irinsa zaka ce ar-rajulani lam yatahadatha duka dai shafe nu'ara shine alamar fata'a kuma shine alamar jazm din shi yasa ce maka summa ila halatul jazmi saboda duk sifar ɗaya ce ar-rajulani layyata hadasa mun san shafe nunun din shine alamar fata'a saboda lan ar-rajulani lam yatahadasa shafe nunun shine alamar jazm saboda lam tana daure fi'ili mudari'i ne to da yake fi'ilin min al-af'alil kamsati ne ana masa fata'a da dauri bi hasfin nuni da shafe nu'ara to gaba ɗaya fata'a da kisra in ya zo sai ka shafe nu'ara in ka bar alik to alama ce ta rufuwa ar-rajulani yatahadasa ne shafe nunu din kawai shi zai mai da shi alamar fata'a shi zai mai da shi alamar kisra an da alamar dauri na biyu yace mai tanmu shajaratani wa turiqani a shajara ta bishiyoyi guda biyu kaga suna ne tanmu tana tana daɗuwa daga annama'u ƙaruwa ko daɗuwa aka ce nama ya ya daɗu yalmu yana ƙaruwa to wannan bishiyar tana kama a ce bishiyar nan tana girma da da da hausa kenan to su cewa suke tanmu tana daɗuwa wa turi ƙani kuma bishiyoyin nan guda biyu suna yin ganye daga alwaraku ko alwarakatu turiƙani suna yin suna da duwa kuma suna yin ganye bishiyoyi guda biyu kamar wannan da wannan kaga ai sun kalu akan yadda aka dasa su kuma ganyen su ma ya kalu akan yadda aka dasa su to idan zaka mai da su halin fata da kisra sai ka ce me wannan ne fi'il mudari'i tanmu da kuma turi ƙani to amma turi ƙani shine yake cikin afa'alul kamsa sai ka ce a shajara tani wannan suna ne turi ƙani suna yin ganye sai ka ce tanmu shajara walan turi ƙa bishiyar nan tana da duwa amma ba ta yin ganye ko tanmu shajara tani walam turi ƙa ta daɗu amma ba ta yi ganye ba in ka ce lan turika ba ta yi don gaba take korewa lam kuma sai ka ce ba ta yi ba amma duka dai turika za ka ce sai ka shafe nuni shine alamar fata shine alamar ɗauri ya ƙara'ul gilmanu wa ya katubuna algilmanu yara ƙanana ya ƙara'u suna yin karatu wa ya katubuna kuma suna yin rubutu suna suna karatu suna yin rubutu to ya katubuna shine fi'lun mudari'un marfu'un bi subutin nun fi'ili mudari da ake masa rufu'a da tabbatar nu'ara to idan ka zo halin fata'a da kuma halin ɗauri sai ka ce ya ƙara'u jilmanu walai ya kutubu sai ka shafe nunin shi da alamar fata yara ƙanana suna karatu amma ba sa yi rubutu ko ya ƙara'u jilmani walam ya kutubu yara ƙanana suna karatu amma ba su yi rubutu ba da lam da lazin duka za su shafe nunin ne shafe nunin alam shine alamar fata shafe nunin mai lam shine alamar jazam din yadinil fallahuna alquduna wa yadiunahu alfallahuna manoma yadinil quduna suna dasar auduga tsinka kenan yadin wajen aljannata nidan wa yadiunahu kuma suna sai da shi to yadiunahu shine fi'il mudari sai ka sai alfallahuna yadinil quduna suna tsinkar auduga walayya bi uhu hakurin dole zai shiga don damiri ne na alkudin to amma nunin din da take tsakanin ita za ka shafi ka gane ai sai ka ce walayya bi uhu ba sa sai da shi ko walam ya bi uhu ba su sai da shi ba nunin ɗin da ita ce ake shafewa sai ta zama alamar fata'a ko alamar tsauni an ci ya zainabu tal'abina ya zainabu ya kai zainab an ci tal'abina ke fa kina yin wasa sai ka ce an ci ya zainabu lan tal'abi ba kya yin wasa shi ma nunin ɗin ake shafewa ga mukaɗa ba lam tal'abi ba za ka ce tal'abina ba ko an ci ya zainab lam tal'abi baki yi wasa ba nunu din ake shafewa alamar fada da alamar jazam anti ya faɗi matu takattibina ya ke ma ke kina yin rubutu to idan lam ta shiga zaka anti ya faɗi matu lam taktubi ba kya yi rubutu ko kin sha wato baki yi rubutu ba in lam ta shiga in kuma lan ne an ya faɗi mutu lan takatubi shi ma nunun din ake shafewa to alhamdulillah sai ne to mutarul hadith na bawiya to sai ne ruhu na zo da shi ko ko su kana gani ko su an ka taimaka mu ko da kuka ba da wani da kuma wajen ne kala da kuka ba har ya koma ka shaji shafin ruhul adab na bil arab eh shaji shaji na takwas ne to a ya za mu tashi daga sama to ina ne wa bittibai a cikin hujjar umarnin da Allah ya cikin bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama qauluhu ta'ala fadin Allah ta'ala qul in kuntum tuhibbuna Allah ka gaya musu ya rasulullah in kun kasance kuna son Allah fattabi'uni ku bini wannan nunu din ka sa mata zawaidi ko ya ara fattabi'uni ku bini yuhibbukumullahu Allah zai so wa qawluhu ta'ala da fadin Allah ta'ala da yace wa ma atakumur rasul duk abinda manzon Allah ya zo muku da shi fa ku zu ku rike shi ku yi aiki da shi wa ma nahakum anhu abinda ya hane ku ga balin sa fanta ku tike ku daina aikata shi wa an ba'dihim radiyallahu anhu an rawaito daga shashin malaman sufaye yadda Allah ta tabbata a gare shi annahu kana yaqulu ya kasance yana cewa dariqatuna wannan ɗariƙar tamu mabaniyatun abar ginawa ce alal kitabi akan littafin Allah wa sunnati da sunnar manzan Allah laisa fiya dakhalun babu wani bakon abu a ciki shine dakhalu abin da ya shigo ta bayan gida wala gishun ba wani magudi da aka yi lufa-lufa a ciki wala talawunin ba wani canja launi gabanin qur'ani da hadisi man ahdasa fiha ma laysa minha duk wanda ya kirkiri wani abu a cikin ɗariƙa abinda baya daga cikin rukunan ɗariƙa a ƙarahun lahu Allah zai talauta shi wa ka shafa halau kuma zai yaye halinsa ya kunyata shi a gane ƙaryarsa da ya shigo da ita falamma kana dariqul amal bil kitabi was sunna yayin da tafarkin da ake aiki da qur'ani da hadisi katta wa arafiya zamani yayi wahala a cikin irin wannan zamanin hanyoyin da zaka bi ka kankame kitabi da kuma sunna yana da wuya a wannan zamani wa kalla salikuwa mai shiga wannan hanyar da ake aiki da littafi da sunna ya kalanta kwarai to hamala shehu radiyallahu anhu ashabahu sai shehu tijani ko shehu ibrahim radiyallahu anhu ya umarci sahabbansa almajiransa almutamassikina biya masu riko da wannan dariƙa ta tijaniya sai ya musu umarni alal amali abu ta yin aiki bi kitabillahi da littafin Allah alqur'ani wa sunnati rasuli da yin aiki da sunnar manzansa sallallahu alaihi wasallama qaulan wa fi'lan wa aqidatan yi aiki da qur'ani da hadisi wajen faduduwan su da kuma ayyukan su na gabobi na zahiri wa aqidatan da kuma abin da yake kunshi a zuciyarsu alama kana fi sadr al-awwal yi shi daidai da abin da ya kasance a zamanin farko na sahabbai min al-istiqamati shine daidaito akan tafarkin Allah allati wanda samun istiqama a zamanin yanzu hiya kan min alfi karama ita ce mafifici akan karama dubu akan aga kana tashi sama ko kana tafiya akan ruwa ko kana tada matacce ko kana warkar da majinyaci saboda wilaya ko karama to a ganka kana tafiya kafarka ta dama akan littafin Allah ta hagu akan sunnar manzon Allah kana tafiya akan umarnin Allah da manzansa wannan shine mafi alheri fiye da a baka kalama dubu amma aga kana saba qur'ani da hadisi to alhamdulillah sai me to ina ne muku taro hadisi na nawa dari biyu da sittin to ina ne inna Allah ta'ala hakika Allah ta'ala goga kada kadan kala mana minti biyar mana inna Allah ta'ala hakika Allah ta'ala amara ni ma ya kuru min min adama masalan lid dunya hakika Allah ta'ala ja'ala ya sanya ma ya kurji min ibni adam abinda yake fitowa daga jikin dan adam na kashi da fitsari da yawu da majina ya sanya shi masalar duniya shine misali na duniya abinda duniya take dauke da shi na kayan alatu da kayan jin daɗi da na more rayuwa a yanzu da kake ganin sa gine-gine da ƙere-ƙere to kamar abinci ne da aka dafa da nama da miya mai daɗi da man shanu wannan abincin ko a ci ko kar a ci in ya kwana uku ba za ka yi tunanin ka kawo shi kusa da hanci ka ballatana bakinka ballatana wanda aka ci aka je aka yi kashi aka yi fitsari shi da fa mai daɗin nan da kake sa kuɗi ka je ka sayo har kana ɓoyewa kar wani ya gani kar kada ya sa ma rani amma in ka zo fito da shi a jikinka sai ka sai ka buya wataƙila har da 'yan rakiya kudaje to haka duniya take duk abin da ka gani a jikinta wata nan sai ya zama yanzu ga benin nan da aka sauke an ce sanda aka gina benin nan 1959 duk garin nan ba gida mai kyansa amma shekarun nan ya zama eh wanda ya saya ma shi fili ya saya rushewa ya saboda baya bukatar to haka na ko me na duniya haka zai zama in dai na duniya ne ba na lahira ba to ka bar shi da yau da gobe duk kyansa kuma duk daɗinsa duk amfaninsa sai ya zo ya zama ana kyamarsa kuɗi ma za ka biya a rusa ma ji ko a ɗiba a je a zuba a bola duk share da kaga ana kaiwa bola da abu ne mai kyau ana kai to haka duniya take fa yanda in ka ci duk daɗinsa in ya zo fita kana toshe hanci ba ka son wani ya ji to haka kayan duniya yake ba wani misali da ya wuce wannan al'amarin duniya to me abin fada akan duniya me abin bakin ciki don duniya ta tsere ma me abin bacin rai don wani mukami na duniya ya tsere maka daidai yake da kashi da fitsarin da kake Allah ya sanya abin da yake fitowa daga jikin ɗan adam masalar duniya shine kwatancin duniya ba ta da misalin da ya wuce wannan rawahul baihaqi inna Allah ta'ala jawadun Allah ta'ala mai kyauta ne yuhibbul juda kuma yana son kyauta wa yuhibbu ma'aliyal akhlaq yana son madaukakan dabi'u manyan manyan makarimul akhlaq sune ana aka ta musu ma'aliyal akhlaq da ma'aliya da makarima duk ma'anar su ɗaya ne wa yakrahu tafsafaha Allah yana kin kaskantattun dabi'o'i kamar ƙarya da cin amana da yaudara da damfara in tafsafaha kaskantattu ai radi'iha koma bayanta wa haƙiriya da walakantacciyar ɗabi'a Allah baya son wannan ga ɗan adam rawahu abu ni an ibn abbas inna Allah ta'ala haqiqa Allah ta'ala radiya li hadhihi al-ummati al-yusra ya yarda wa wannan al'umma al-yusra sauki Allah ya yarda da sauki ga wannan al'umma ina fata an gane wa kariha hal usra ya kiye mata tsanani yuridu Allah bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra Allah yana nufin sauki ne gare ku baya nufin tsananta muku wa ma ja'ala alaikum fi dini min harajin Allah bai sanya muku wani kunci a cikin addini ba in yace kai sallah a tsaye farilla wajibi in ba ka da lafiya Allah ce ka zauna a zaunin ma an ba za ka ya ba ya baka dama ka yi a kwance kuma zai baka lada daidai da wanda ya yi a tsaye in ka rasa ruwan alwala yace ka yi taimama ba dole sai da ruwan ba in ka rasa ruwan tsarki kayi kashi da fitsari ka sa dutse ko ƙasa ka goge duka wannan sauki ne Allah ya yarda da sauki ga wannan al'umma yana kimata tsanani cikin duk abin da yake dora mata rawahu tabarani an mahajani ibn al-adrai inna Allah ta'ala fa'ilu fa'ilun kullu ra'i Allah ta'ala mai tambayar dukkan wani makiyayi ne an mastar'ahu ga abin da ya bashi kiwo kamar kullukum ra'in wa kullukum mas'ulin an ra'iyati in dabba Allah ya baka kiwo sai ya tambaye ka ka ciyar da ita ko ka bata da yunwa ka shayar da ita ko ka bata da kishirwa ka kula da ita ka dora mata aiki ko kayan da za ta iya dauka ko ka dora mata abin da yafi karfinta Allah sai ya tambaye ka in ƴaƴa ne da mata Allah ya baka sai ya tambaye ka idan al'umma Allah ya baka kiwo kai sarki ne ko hakimi ko mai anguwa ko ciyaman ko kansila ko gwamna ko shugaban ƙasa Allah sai ya tambaye ka an mastar aka ga abin da ya baka kiwo a hafiza zalika Allah tambayar da zai wa mai kiwon a hafiza zalika shin ya kiyaye wannan kiwon an bai yi an ko ya tozarta shi hatta yi su Allah rajulu har sai an tambaye mutum an ahali baiki ga iyalin gidansa matan da yanka sai an tambaya ya yi kula da su ya basu da yunwa ya tarbiyyantar da su ko ya bar su ba tarbiya to alhamdulillah sai mu tashi inna Allah ta'ala ka taba su tabi fatiha da salatul fati Allah ya biya mana dukkan bukatunmu da bukatu waɗanda suka umarce mu da addu'a bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المردود عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتح الحمد لله ما شاء الله ko suna nan Assalamu alaikum Allahumma sallallahu alaihi wa sallam aw alaikum ala bakar ya juma mama da cikin da lafiya lafiya mun tabbata lafiya alhamdulillah alaka lokaci ya yi Allah lokaci ya amani alaikum ya gida alhamdulillah Allah ya saka wallahi wallahi mun ta gaba da shi anan ba alalan mun karatu da gida nan da